وعلى أسأله وسائر المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة بالله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم المسلمين وأسد الله وصحبه إلى يوم اليوم بصالح وبركاته suke wannan masallaci na sarkiya su biya da sun cike suna a wannan gudun da albarka na maraɗi muna ƙara jika da gaisuwa ta addinin musulunci da kuma godiya da Allah subhanahu wa ta'ala yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattare mu da kawuwa Sheikh Abdulmalik Khamis Abubakar da kawo mana ziyara a wannan rana ta Lahadi yau na 26 ne da watan ɗaya watan Muharram إسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكاية الهدى للهدى والهدى وأن إليه بشارة وأن الكون شكاية الهدى شمعه لنبي سادة مريم عليه السلام وأن الزيارة في صور سوريا كان أن تسبيل الدين وأن الكون لا تطول لك كاتاوى da ma asali mahaifa na da gari kwanne jihar tawa da haka wannan garin da an zo na ake karatu sai aka kada sai aka maso wani karatu a nan rinta ba suka yi kusan sati guda aka gabatar da daura a bisa littafin risala da risala ita wata da ta shekar kamar misali da kudin da kuma mu'adarori da ya masallatai da kuma wasu da ita da sannan suka wuce a madadin ya kamata a fara da marada amma sai aka je ya zanga ya yi idan aka fara da nan shi ɗaya na iya sa da biya kuma a goma shafi da faru da zanda da makarantar na aka sarki guda aka gabatar da daura misali ta ne shafiya fahawiyya ta al'imamu fahawi da kuma muhadarori da aka yi a masallatai da kuma wasu suka a gidajen rashi yau da sun sha nan shi ya wasu na karshe a nan marari da na wajen jihohi da ma guda uku da aka ana gabatar da daura da ta buɗe ta ɗaga sahara za ta ɗauki kwana biyar da karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu na rana idan sha ba har zuwa rana a hamis a kan littafin abuwa un bayan da na mana da tafsirin ƙwa'an da ƙwa'an din abuwa un bayan ana mukaddima wannan ta imam shafi'i da na fitima da ke gabatarwa insha Allah mu karatu na farko wanda ya shafi muhadara shi ne wanda dan uwa imam Isma'il yake gabatarwa ta ke insha Allah amma da nisa a zo na gabatar da karatu da na tafi dai insha Allah shi ne ka gudanar da wannan karatu bayan shi da kuma kuma masallaci ne da riko da ke ruwa da ta tsawo insha Allah kuma muhadara da kan yau da ke ce sai kuma wa'azi da za a yi a nan masallaci sahara a gobe ranar litinin tsakanin magariba da shayi ranar talata a ke program yau dama dalilin wancan bai samu ba ne da akwai muhadara da ya masallaci sai kuma ranar laraba za a ce nan masallacin mawa shi na albarkar da karatu muna kyauta da kuma insha Allah ranar alhamis nan markas na ya kasuwa idan za a ce insha Allah albarkar da muhadara dan uwa a takaice sunan shi abdul malik khamis abubakar ana kai shi a garin kwanni shekara ta dubu daya da dubu tara da tamanin da hudu da na yau shekaru arba'in ba daya a lissafin miladiya shekaru arba'in daidai har ma da wasu ɗan mutum a shekarun musulunci ya yi karatu a nan ya yi tsiyar al'ali ya yi karatu a hannun malamai ya je nigeria makwabta ya yi karatu ya dawo sannan kuma allah ya kaddara shi samun kabuli a jami'ar libya shekara ta dubu biyu da hudu ya kare a shekara ta dubu da takwas wannan shekara bayan ya dawo mana hajjiyar shekaru sha biyar kula muna tare a yanzu allah ya kaddara kuma daga baya bayan mun tabo shi samu kariya kayan karatu a nan rabitar al'adar islami kasar saudiya na cikin abin da ake kira da suna kafin sima a al'adu da kuma karatu a masallacin alharamin mafi da alharamin mafi a yanzu limami ne a babban masallaci ɗaya daga cikin limamai masallacin imam malik a nan da yau yayin da wadata idan dama sun shi ne da shi babban imamin imam abdallah sannan kuma shi ne imamin ce imam na masallaci da ke unguwar clark kano yana karkashin nan sa bakautar da ke shi insha Allah kuma muhadir ne lakar a jami'a ta mahmud ta'as a halin da ke na halin da ke shi insha Allah ana gabatar da karatu da rawa shi da yake ne kuma shi da ya sa karatu shi da kullum ana bayar da wasu da daya zuwa karfe biyu da dama daga cikin musu masarauta muna fatan akan wannan kalubale da na ke fuskanta amma wanda zai magana a kan shi Allah ya ba shi iko da taimakonsa wajen isar da abin da Allah su hannu ta ya kaddara mu kuma ya ba mu ko mu amfana da wani abubuwa da za a isa insha Allah a ce muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya adaza wa mana da zai fara da shi wannan mutum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari haɗi zuwa ranar karshe Allah ya kaddari kamar da kuka ji bayani an gabatar da daura da kuma sauran karatuttuka a garin tawa sannan muka wuce ke a da magaram zandar kenan jihar zandar sannan kuma gashi yau allah ya kaddari ga mu cikin garin babban birni na maradi don gabatar da daura a masallacin masjidu sahaba da sauran kuma karatuttuka da yan uwa suka tsara da za a yi a gidajen rediyo da kuma masallatai muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya a matsayina na ɗalibi daga cikin ɗalibai da suke wannan ƙasa ta Nijar ni ba malami bane ɗalibi ne kuma muna hanyar kan neman ilmi kuma ina tunawa a wannan masallacin mun sha zuwa ziyarar babban malaminmu malam Uthman da yan rasu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu da musulmi gaba daya malam ya karantar da mu a makaranta ta nuril islam da take kwanni wadda ita ce dai makaranta ta biyu islamiyya da muka yi tsawon zaman da malam ya yi muna daga cikin ɗalibai da muka yi karatu a hannun malam don haka yau gashi su su malam su ne itace mu ne rassa ko kuma 'ya'yan itacen yau gashi ɗaliban su malam za su gabatar da karatu a wurin da su malam suke gabatar da karatu da haka ga kujera tana da nauyi kwarai da gaske wannan wurin yana da nauyi kwarai da gaske da haka idan aka ji kurakurai ka ai mamaki domin hawa kan kujerar malaminka abu ne wanda yake da nauyi kwarai da gaske za mu tattauna kan wani mawuzi bi idnillahi ta'ala wanda duk garin da muka je muna samun wani mawudu'i mu zaɓi wani mawudu'i wanda yake da faɗi sai a ci gaba da gabatar da karatuttuka ƙarƙashin wannan mawudu'in saboda ya zamanto an bude kofa ga 'yan uwa su ƙara faɗaɗa wannan maudu'i domin ilimi abu ne mai faɗi ka yi kaɗan ka ce ka cimma iyakar ilimi a garin tawa mun ɗauki wani maudu'i sunansa asbabun naja hanyoyin da za a bi a tsira duniya da lahira wanda muke karatuttuka da yawa masu bibiyar mu 'yan uwa su cikin intanet da sauransu sun samu waɗannan karatuttuka da muka je a garin da magaram mun tattauna akan maudu'in qadayal alamil islami al-mu'asir wasu matsaloli da suka shafi duniyar musulmi a yau duniyar da muke ciki a yau in muka ce yau ba muna nufin yau din da muke ciki ba a'a rayuwar zamanin da muke cikin shi to anan kuma sai muka yi tunani ko a ƙara ci gaba da maudu'i na can ko tawa ko da magaram sai muka ga a'a nan ma a samu wani maudu'in shi ma mai fadin gaske wanda akwai maudu'ai da za su ga karkashin sa sai muka zabi at-tahaddiyat al-mu'asira ko at-tahaddiyat allati tuwajih al-alam al-islami in an ce at-tahaddiyat ana nufin kalubale shine at-tahaddi suna kiran shi da faransanci defi and defi ko kuma challenge da english idan aka ce kalubale malam bahaushe shi ko yana cewa kalubale asalin kalubale ba yaren hausa bane kalima ce ta yaren larabci domin dama wato shi yaren larabci galibi hausa tana da alaka da larabci cikin kalmomi masu yawa wanda duk wanda yake bibiya wato yaren hausa zai ga waɗansu kalmomi bai masan asalin su sai yana karatu zai ga da asalin su ba hausa ba kaga zaka ji an ce amfani amfani ba hausa bane asalin shi daga annafu ne annafu sai ce amfani shi malam bahaushe wurin da muke kwana ana kiran shi katifa ko ba haka nan bane duk da yake nan wajen yankin faransa mu ce mantala ko matela amma asalin shi larabci ne qatifa suke cewa ina fata ana fahimta ta to ita ma wannan kalimar ta kalubale asalinta yaren larabci ne to amma ba a faɗin magana babu dalili ko ba haka ba tunda aka faɗi magana babu dalili babu bambanci tsakanin maganar wanda ya karatu da wanda bai karatu ba ba faɗar magana ne abba a yi ba har da mahaukaci na faɗar magana amma kafa dalili kuma ingantacce shine abin da yake bambanta masani da wanda yake ba masani ba kafa hujja bai isa sai ya zama to dalilin ingantacce ne domin har da kafirai suna kafa hujja akan abin da suke akan shi bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون سوسنا da hujja hujja su sun iske iyayensu akan haka kaga hujja ce amma kuma ba ingantatta ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم سنة هجة أما هجة ما ميكر في بچ باتتاتي لا لا تتر هجاتي ممكن تشوفنا دي جو سننكو أنكاو هجة إن قنتتا ana buƙatar sai an tabbatar da abin da ake son a fitar na dalili a cikin wannan nassin da aka kawo akwai shi yanzu misali alkur'ani mai girma ai hujja ne amma wani zai kafa hujja da alkur'ani nassin ya inganta amma abin da yake son ya fitar a ƙarƙashin nassin kuma bai inganta ba misali wanda suka ce ya halatta a rawa aka tambaye su meye dalili suka ce allah ya ce ba annabi ayyub orkut biri jilika wato ka buga ka buga wato kafafuwanka ka buga su ga ƙasa suka ce to ai rawa ma mai rawa yana buga kafafuwan shi ga ƙasa suka ce to ai ya halatta kenan don haka a cashi to kaga aya tabbas ba ma shakka amma kuma abin da yake son ya fitar karkashin ayar bai inganta ba mun ji wannan da kyau to kalubale yaren larabci ne kuma a cikin yaren larabci ma ba ma haka suke nufi da shi ba amma shi malam bahaushe da ya ciro sai ya bashi tashi ma'ana kaga annafu lalle laraba amfani suke nufi alqatifatu katifa suke nufi amma kalubale shi a wajen laraba ba haka suke nufi ba amma shi malam bahaushe shi na yabba wannan wato kalimar ma'anar da yake so kun ba kalima guda ba ce to bari mu ba da dalili cikin alqur'ani mai girma wanda kuma ko dan qur'ani mun nan sai ya sallama ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf yake cewa وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم كو ذرياتهم أو تقراء وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أقراء إيرنسو ورش كده تقليل كو إيرنسو قراءة حمزة الكسائي إذا أتي قالوا بلي قالوا بلي سكتي إيه كنا سنسلم to shi ko malam ba sai ce kalubale hada kalmar guda biyu ba sun ce eh ba a'a in yace na kalubalance ka ma'ana yi a gani ga wani abu wanda yake tunkara dan adam shi kuma kalubalen nan wato kamar zamu iya cewa gishirin tafiyar rayuwa ne mutumin da bai san yana da kalubale a gabansa ba zai rayu ne rayuwa wadda take ba ingantatta ba me yake nuna mana wannan yanzu ƙananan yara da mata ba su da ƙalubale a gabansu mai yawa ƙalubalen yaro a kawo abinci idan aka kawo shinkafa ko masara ko dawa ko hatsi aka yi hura aka bashi ya ci abinci ya sha ruwa to abin da yake bukata a bashi wurin bacci kalubalen shi ya kare a nan mace idan aka bata abinci aka bata sutura aka biya mata fafcir ta ruwa da wuta kalubalenta ya kare a nan amma kai kalubalenka a matsayinka na mai gida ya wuce zancen masara da shinkafa da ruwa da wuta ya kai ga ya rayuwarsu za ta inganta a duniya da lahira shi yasa duk al'ummar da kuka ga ta ci gaba a duniya ta san kalubalen da yake fuskanta ta sannan ta fuskance shi da gaske mafi yawancin abin da ya mayar da kasashen larabawa da kasashen musulmi gaba da yawan mutane matasa ma musamman su busu ma san kalubalen da yake fuskanta su ba shi yasa rayuwarsa sai ta tsaya a ci abinci a zauna a inuwa a sha shayi a sha shisha domin bai da kalubale gabansa wani kuma ya san akwai kalubalen amma ba ruwan shi da kalubalen shi yasa ashe sai ka san kalubalen da yake tunkara ka a rayuwa kuma ka yadda ka fuskanci wannan kalubalen sannan za ka zamanto gaba mai amfani a cikin al'umma shi yasa karatun tahaddiyat da suke wato suka mututtule duniyar musulmi abu ne wanda ya kamata masu da'awa su tashi akan shi muna da kalubale ta kowane fage a rayuwa kalubale na aƙida mu tashi matsaloli na aƙida suna da yawa dole sai mun san akwai su mu yadda da akwai su kuma mu tunkare su ya za mu gani mun yada aƙida ingantatta duk ko irin wahalar da za a sha don an ce kalubale an san ko sai an yi karo da matsali muna da kalubale na ibada da yawan mutane suna ibada akan jahilci muna buƙatar karantar da al'umma mu ta gane addini ba kawai da ya gara ma muna da kalubale ta fuskar jagoranci da wanda ake jagoranta da wanda yake jagorancin mafi yawancinmu neman sa'ar juna ne muke yi kamar dambici ake yi kowa mabukata ke nema shi na sama yana son ya kai ya ɗibi abin da zai iya rayuwa da shi ya mutu hajji kansa shi ko na ƙasa ana baka matsayi yana cewa ya yi maka barka barkar na kuma abin da ke so cikin abin da kan wakito ka bashi bai dace ba mutumin da aka bashi matsayi a cikin al'umma ko na addini ko na ƙasa a yi mishi barka lokacin da an ka ɗora shi a wannan matsayin ranar da ya aje wannan matsayin bai zalunci mutane ba ran da za a zo a yi mishi barka kaga kalubale ne kalubale ta fuskar kasashenmu muna da rauni wajen iyakokin kasanmu da ba su tsaro kalubale da ya shafi mu wato tsaro ke kalubale ta fuskar lafiya muna da matsaloli na kiwon lafiya waɗanda Allah ɗaya sai iyakar su muna da matsaloli wato kenan at-tahaddiyat al-amniyya at-tahaddiyat as-siyasiyya at-tahaddiyat al-iqtisadiyya muna da kalubale na tattalin arziki wanda kullum mu a ce muna da arziki karkashin kasa muna daga cikin kasashen suka fi kowaɗanni kasashe arzikin karkashin kasa amma kuma kullum aka tashi za a lissafa musu a ce mu da muka fi kowa talauci a duniya ya aka yi haka muna da kalubale ta fuskar hayatul ijtima'iyya rayuwa ta zamantakewa domin matsalolin da suke tashi ana amfani da waɗansu daga cikin al'umma don a cutar da al'umma abinda lokacin mulkin mallaka bature ya zo ya yaƙe mu to yanzu kuma sai ya zaɓi waɗansu daga cikinmu ya ba su makamai ya ba su irin tashi aƙida su kashe mu su wargaza ƙasashen ya ɗibi arziki ya tafi salum alum ba tare da ya sha wahala ba ya samu wanda zai yi mishi wannan rol a cikin al'ummar ƙalubale ne ƙalubale da shafi tarbiyya matsaloli tarbiyya ta yara da manya ga sunan matasanmu babu tarbiyya kuma ƙalubalen ma waɗansu ba su damu ba kamar alhali ko mu gobe wane ne zai rika matsayin da magabata suka rika ƙalubale ne kalubale ta fuskar kafafen yada labarai a tahaddiyatul i'lamiyya irin yadda aka bayar da mu wawaye sai abinda aka ga dama aka gaya mana balma mun fi gaskata kafafen yada labarai na makiyanmu bisa ga damu yanzu duk nigeria bari mu magana akan niger yan an ka ce ortn ta ce ai gidan rediyo ne da kasa sai kai hayaniya ce amma idan aka ce rfi ta ce rfe radio france international intellectual na niger da dama suna iya karyata ayar qur'ani da hadisi bisa karyata rfi ba in ka ce mai ayar qur'ani allah ya ce ka za ka fassara sai ce to bibi amma sai shi kukan akuya ce mai oui, c'est le Coran, c'est vrai. Mais, kaga zai kewaye ayatin. In ka ka hadisi ya ce, oui, c'est un hadis, c'est vrai. Mais, zai kauci. Amma an ka ce, RFI ta ce, ba zancen ya bincika ko wani abu shi ya yadda ɗari bis ɗari da abin da RFI ta faɗa. Yau shi saka ga da yawa daga cikin 'yan bokonmu suna iya gaskata abin da turawa suka faɗa na research scientific ko kaza ko kaza amma sai su shakka cikin alkur'ani ba mun ce abin da turawa suka faɗa ƙarya bane amma matsalar yadda da cewa duk abin da suka faɗa baya buƙatar bincike amma a addini kake gardama kaga akwai matsala don su wani lokacin ce sun yi kuskure to kaga ya nuna cewa ashe suna iya yin abu da ba daidai ba amma bubu da suna yin ba daidai ba wanda maudu'i ne za mu zo a kansa wata rana cikin maudu'ai ko kuma 'yan uwa su yi shi al'isma wato samun kubuta daga kuskure allah ne ke kubuta daga kuskure da annabawa ba sa yin kuskure a wajen isar da saƙon allah na fata ana fahimta ta to amma sauran mutane fa to in ni ina kuskure kai kana kuskure to shi baturi na america da na faransa da na ingila mutum ne ko ba mutum bane yana kuskure ko baya kuskure kaga mutane ba su yadda tura suna kuskure ba ashe kalubalen duk wani fage na ilimi na rayuwa da muke da shi kalubalen zai shiga ciki kalubale na iyakoki kalubale na tarihi yau in ka tara 'ya'yanmu za su baka tarihin abin da yake faruwa a faransa su baka labarin tour eiffel su baka labarin statue de la liberté da ƙasar america su baka labarin ƙasashe da dama amma in ka taho a gidansu kawai shi bai san tarihin gidansu ba in ka zo ga 'yan kwallo zai baka labarin a ranar da aka haife shi ya baka labarin a wani lokaci ya fara koyon kwallo ya baka labarin cikin akawun cikin shi miliyon nawa akwai ya baka labarin motar da yake hawa ko adadin motocinsa na wani ya baka labarin jiragen da yake hawa ya baka labarin tim ko ekip nawa suke zawarcin wannan dan kwallon komai na rayuwar shi ya sani yadda ya san wannan rayuwar dan kullum ta rayuwa ko shi bai san abin da ke kewaye da rayuwarsa ba karan kansa balanta da aka mai tarihin malamai ko tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko tarihin wato annabawa ba bi bai san game da addinin sa to dan Allah al'ummar take da irin waɗannan kalubalen a ina ganin karatu kansu ba dan ci ai karatu guda bane a tashi dole sai an bi waɗannan fannoni da na faɗa kalubale na jagoranci at-tahdiyatu siyasiyya kalubale na aƙida kalubale na ibada kalubale na ɗabi'o'i kalubale na zamantakewa kalubale na tattalin arziki kalubale na hukumce-hukumce irin yadda tsarin hukumcin da ake yi wanda an ka kawo muna ba shi ne namu yadda aka gada ba shi ne ake kawo muna balma code penal da za a kawo na faransa wanda tun shekaru aru-aru sun yi aiki da shi har sun watsar kuma mu har yanzu da shi muke aiki wanda ba sun ka canza mu mudi ba mu gani in muna aibi ba har shi din ba mu aiko mai mu dai mun aji mun dabce aqida ba ɗaya ba addini ba ɗaya ba yanki ba ɗaya ba kuma muna aiki da abin su ba zancen a kawo canji saboda su masu bai ne ba sa yin kuskure at-tahaddiyat al-qada'iyya wanda kenan in muka ce mu bi su at-ta'limiyya kalubale na karantarwa karantarwa ta boko karantarwa ta addini kalubale yana da yawa makarantunmu idan muka duba yanzu kalubale da ke fuskantar mu abubuwa ne masu yawa makarantu na addini kamar ba mu damu da su ba kamar ma ba son muka yi ƴaƴan su fahimci addini ba yau za ka ga mutum ana ba da dala ɗari a wata dala ɗari a wata a makaranta alakol ana biyan jika ɗari biyu da hamsin ɗari biyar miliyon ɗaya amma sai ka iske ana bin mutum bashin ƴaƴan shi ko ɗa goma gare ka in ka kai su makaranta inda ake biyan dala ɗari a wata nawa ne jaka biyar amma masu kuɗi ma bashin da ake bin su mala har yayi hakuri idan yace zai taba sai a ce kai ba dai ko iya karatun sallah ba to ai ya isa amma na bokon ba a bin su bashi wannan kalubale ne ina kuma ina ya mun dauki addini da muhimmanci idan za a je lakwar sai a ba su dala 100 ko 60 60 in za a je makaranta sai a ce ku shahura ku je yan an yi sa'a na a ce to ga dala goma goma tun daga kudin kari ka nuna ma ɗanka ga wadda take mummunci da kai yau za ka samu da yawan mutanen da suka yanke alaƙa da 'ya'yansu saboda sun ƙin lakon amma wanda ya ƙin makaranta ba ka ji a yanke alaƙa da shi sai ka ce ani in ba ka lakon ba domin gidana amma in bai sallah ko bai zuwa makaranta addini wannan no problem kaga kalubalen ya yi mu yawa mun ji wannan da kyau na yi wannan shimfiɗa ne saboda mu gane cikin kowane fage na rayuwa muna da kalubale da muke fuskanta kuma dole mu gane akwai su saboda in baka yadda da kana da ciwon baka san kana da ciwon ba zancen neman magani sai ka yadda da lalle kana da ciwo sannan zaka yi zaka nemi magani to shi kalubale matsayin ciwo ne kuma yana bukatar a nemi maganin sa daga nan sai mu taɓo waɗansu daga cikin kalubale guda uku da nake so akan su za mu yi karatu a wannan lokacin saboda lokacin namu takaitacce na bai da yawa sosai kalubale na farko shine cewa lokacin da turawa suka zo suka yi ba afirka mulkin mallaka suka ƙare yankuna na musulmai da wanda ba na musulmai ba to sai suka yi egypt saboda su ba irin mu bane sai an tsaya an karanci abu ta fage daban-daban yadda za a yin hutta wanda shi ba karatu ne mai yawa hutta tsari plan duk abinda ba a yi tsari ba ba da zance a ce nasara a kansa shi yasa muna bukatar tsari yadda za mu gyara jagorancin mu tsari yadda za mu gyara hutat dai tsarin ilimin mu tsarin karantarwar mu tsarin shari'ar mu tsarin zamantakewar mu tsarin duk waɗanda suna bukatar canji shi ma maudu'i ne mai faɗi wani wuri ya kamata a ce an gabatar da wannan maudu'i da izinin Allah to sai suka yi plan suka tsaya suka yi egypt suka ce sun bar maki uku zuwa hudu a cikin al'ummomin da suka yi mulkin mallaka sun bar maki uku ko hudu to waɗannan makiyan dole sai an ɗauki mataki kansu domin duk yadda wato masoya idan suka yawa ba matsala amma maki guda tashi hankali sha'ir ya ce takassar minal ikhwani mastata fa innahum إذا استنجدتهم ظهورا وبطون وليس كثيرا ألف خل وليس كثير ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير تكثر من الإخوان يتسك يويت ينقوا معنى أن أنت الإخوان أنا نحن أبو كنيبة دون سيئنونك رجلبا ما استطعت إيا إيكوك فإنهم دومين سوى أن أبو كنان idan stanjattahum idan kan nemi taimakonsu annajidu shi ne taimako istanjada ya nemi taimako fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi to idan stanjattahum in kan nemi taimakonsu abokananka zuhurun za su mutu tamkabbai bayyana da ƙarfi wa butunun kuma za su mutu kamar tamkar ciki domin ciki yana taimakawa a wajen aje magana da sirri da kuma baka shawarwari shi sa kalima ta al'akh kaka ɗauka kullum ana nufin ɗan uwanka a'a ɗan uwanka ko na jini ko mi ko ɗan uwanka na abokantaka Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kaga ana nufin mu'minai ƴan uwan juna ne ba ana nufin uwa ɗaya ba ɗaya ba ko ba haka ba sai in kayi wani dogon tawili ka ce dukkan mu daga annabi adamu muke ko ba haka nan bane yalla kai wannan to sannan kuma kalima ta al-akh Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kaga yan wani nuni to kaga dan adam mutum da aljanni yana yiwa a ce wasu dai wasu dai kenan kalima ta al-akh tana dukkan ma'anoni daban-daban wanda yana daga cikin yanzu ba ma ba man da ake son a saka muna dan shi ba wannan karatu ne mai fadi kwarai da gaske ina kira zuwa ga yan uwa dalibai ash-shubuhat yanzu akwai ilimi na shubhohi cikin alkur'ani mai girma a kawo shubhohi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a kawo shubhohi cikin shari'a ta musulunci duk wani ilimi da muke da shi da zamantakewa mu da komai akwai shubhata da aka shirya wannan shi ma karatu ne mai yawa to a nan sai su ce a wai an ce wai musulmai yan uwan juna ne to ai Allah ya ce wa ila adin akhahum huda an tura zuwa ga adawa dan uwan su annabi hudu suka suka gani ai dan uwan su ne sai a ce a al ukhuwa nan ana nufin dan uwan su ne na kabila su da yare waɗanda suka yi imani kuma sai zan dan uwan su na imani da kabila da yare waɗanda ba su yi imani da shi ba suna nan matsayin 'yan uwansa na yare da kabila in cikin kuma family din shi ne ta zama to 'yan uwan shi har na family kina al'ukuwa sai an tantance ta to sha'ir dai yace wa laysa kathirun an fakhillin wa sahibi ba laifi ba matsala bane ka samu alfakhillin alkhillu shine alkhalil aboki aboki badadai na gaske in kai aboki dubu wa sahibi da kuma aboki an gane ko dubu ba matsala bane amma cewa inna aduwan wahidan lakafi makiyi guda bala'i ne dan yana iya tada ma wutar da masoyanka dubbai sai sun taru sannan a kashe ka kun ji wannan da kyau to waɗannan al'ada'us talata ko al'arba'a makiya guda hudu na turawa sai suka ce to a tantance su kuma a san yadda za a yi a yi maganin su makiya na farko su ne al'ulama'u malamai saboda da suka ƙare mulkin mallaka sai suka hidda rahoto duk inda aka samu matsala a ƙasashen da aka yi ma mulkin mallaka a afirka ne ko a ƙasashen larabawa ne ko a ƙasashen gabascin duniya ne azi ko asia akwai malamai a wurin da an samu turjiya mai tsanani malamai akwai a wurin amma in ba a samu malamai ba babu turjiya bari in ba da misali saboda in an ba da misali abin ya fi kyau a cote d'ivoire ivory coast za ka iske tsoho dan shekara 80 yana faransai ko bai taɓa zuwa da kwalba ko boko a arewacin najeriya za ka iske tsoho mai shekara 80 yana english broken amma bai taɓa zuwa lakon a kudancin najeriya nike son in ci amma in ka zo arewacin najeriya dan university ma bai iya turancin da kyau in ka zo niger etudiyan ma karma-karma ce ake me ya sirrin wannan addinin musulunci idan ka je arewacin kudancin najeriya za ka samu dubban mutane sun shiga addinin kiristanci saboda an zo an same su arna ba su da addini ko an zo an same su da wasu addinai waɗanda ba ba addini ne na gaskiya ba don haka ko da bature zo suka ga ya kamata su bar nasu su ɗauki na bature haka ta fuskar al'adodi amma yanzu haka in ka teku tivuwar misali inda faransa ta yi mamulkin mallaka da yawan kiristoci sai ka same su benin suna da yawa togo suna da yawa cote d'ivoire suna da yawa saboda su suna akan aƙida mummunar aƙida ko ko dama ba su da addini amma in ka taho arewacin najeriya zancen ka samu kirista ko ka shigo nijar ka samu kirista ingantacce ɗan al'umma ba wanda ba zamanin mulkin mallaka irin 'yan benin da 'yan togo da 'yan abun ga waɗanda dama wancan lokacin an ce duk jihohi ne na faransa aka kawo su ɗan dai gari ɗan asali na arewa ko ɗan asalin nijar ka samu kirista ingantacce original wallahi akwai wuya kiristan salar na in ko da gaske na a yanke salar muna dai musulmi muke ba sai an yi mana salar ba ko ba kada bane to in dai kiristanci gaskiya ne to a yanke salar ka gani nan da wata shidda in kana gani wani kirista an dan buga na can takiya min takiya kuma an ce yanzu akwai salar kaga ai dole a fada su rinka amsa salar kin su sai gida su yi sallar su ya hadu a ce aleluya nan ƙarya ce ko ko dan Niger ne ko dan Najeriya ya je dan Najeriya je kudancin Najeriya ko dan Niger ya je wani kwatanu ya samu wata arde ya kirista yana son shi soyayya da ita sai ya ce mata ai shi ma kirista sai a zo a wuce coci ana rawa ana kiɗi suna aleluya sai ya ce mata onon da juzi wai saboda yana son ya yi iktisa kuɗi da kuma mata wani lokacin su suke sawar mutanen mu ko ya je turai ba ya aure ba america ko abin ga america ko kuma kasashen turai sai ya dan saka ya ce ai shi kirista ne kaza kaza kaza ƙarya ne musulmi ne to don haka ashe sai turawa suka gane duk inda musulunci ya sauka duk inda aka iske malamai da addinin musulunci mutane ne waɗanda ba sa ba da muhimmanci ga yarensu ba sa ba da muhimmanci ga tsarinsu ba sa ba da muhimmanci gare su ba su ɗauke su komai ba sirrin kuma mine ne addinin musulunci su waɗanda suna ganin an yi mota an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai su ganin wani abu muku da an zo sai mallan ya ce Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun duk na'urar da zai yi najasa ce ma'anawiyya ba wanga najasa ba irin wannan hisiya in ka gaisa da su sai ka sace alwala ba haka ce nufi ba amma dai ba su da kima kuma qur'anin shine tushen ba a kallon su da kima ba a kallon yaran su da kima ba a yi musu biyayya ba abin abin da suke so wanda in ka diba har yanzu da wannan usulubi suke amfani kasashen da musulunci bai yi karfi ba don a yaƙi yanku da musulmi yau da kudu ake amfani don a yaƙi 'yan arewacin najeriya da kasashen su cote d'ivoire addini bai karfi ba da su ake son a yaƙi kasashenmu na musulmi irin su nijar mun ji wannan da kyau in kana so ka duba ka gani tunda aka ce za a kawo nijar hari arewacin najeriya sun ka ce fat musulmi ne cote d'ivoire suna suna ce a yi yaƙi inda ƙasar shekatar da disney fursan musulmi na suna faɗa wannan magana ya kamata mu duba mu gani to shi kenan sai tura suka ce to waɗannan mutanen suna da hatsari ƙwarai da gaske a sayar da za a yi a yi maganinsu to filan ya shigo kenan ya za a kun san akwai wata hura da ake ce ma tsararrauka ruwan fari hura ce ga ta ana ganin ta sai a ɗauko yanzu misali aka ɗauko ƙwariya guda kura an dama ta da nono sai aka ɗauko ta nuna ruwa sai aka zuba ta ciki a ƙana ta yi to dole sai an yi wannan usulubin ya za a mai da malamai kamar kura a zuba ta cikin ta nuna ruwa ta zan tsara ɗauka ba a iya cire malamai gaba ɗaya daga cikin al'umma amma ya za a yi zamanto ba su da wani tasiri a cikin al'umma mun ji wannan da kyau sau sai aka ce to abu na farko shine a ɗauko tsarin karantarwa irin na turawa karantarwa ta addini a kawo shi a ƙasashensu niger sai aka ƙirƙiro wani abu sunan shi franco arab kaga franco larabci arab franco faransanci arab larabci a najeriya sai aka ɗauko islamic study ya ci da islamic wannan tsarin ba mun ce mai da amfani ɗari bisa ɗari ba ni na yi faranko arab amma su waɗanda suka kawo shi mine ne manufarsu saboda an ce boko kafirci ne kama haka nan bari yadda wadanda yan boko haram suka zo a can da malamai sun ki yadda saboda sun san bature kafiri ne wanda ya ce babu allah ya kafiri ne kuma wadanda ake kasu na karantarwa a irin nijar misali yan burkina ne da yan togo kafirai ne jasa sai malamai suka ce kada ku yadda aka yayan ku shi yasa muna da wani mahaifi ya rasu allah ya ji kanshi ya ce da ɗanka ya iya lissafa goma da yaren faransanci ya iya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara ya ce da ya kai goma ya iya ya ce to ya kafirka to ni ba sa abin da ya saba tun daga ɗaya ba a kafirta ba sai da an kakkai ruwa muna fahimtar wannan sai suka ce to a kirkiro franco ara sai aka fara ta a nan nijar sayi amin na fonsai katkat saboda sun yaƙi da waɗansu malamai fulani a can cikin yankin sayi kenan musulunci da kafi sai aka zo aka rubuta langile kaza janvier 1900 kaza sai aka zo da aka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai aka ce kai ah kai abin nan ba kafirci bane ga qur'ani da an rubuta sai an kai ru sai aka sa yaya mi turawa suke nufi da wannan saboda ayi karatu da yawan ɗaliban da suka yi farko arab su yi karatu wajen malamai ba larabci za su koya ba addini ba shi yasa da yawan su in suka ƙari ke ba su iza su yi da'awa shi ko ga al'ada ta kasashenmu ko kafirci ka karanto da larabci don ana karanta kafirci da larabci filozofi waɗanda suka karanta ta suka yadda da babu Allah cikin larabci ai kafirai ne to ko kafirci ka karanto a ƙasashen larabawa da yaren larabci mu in ka taho na sunanka akramaka Allah shi kenan aka kirkiro ko arab aka fara sa ƴaƴa suka ce muna nan da ku ana tafiya ana tafiya sai a yi certificate ana nan ana tafiya ana tafiya a yi brevi ana nan ana tafiya a yi back sai a je kasashen larabawa to kasashen larabawa kala biyu suke akwai waɗanda turawa su musu tasiri sosai ba akwai waɗanda turawa su musu tasiri kwarai ƙasar tunisia ƙasa ce wadda turawa sun yi mata tasiri kwarai da gaske in ka shiga tunisia baka iya bambanta ta da isra'ila ƙasar maroko ƙasa ce wadda turawa sun yi mata tasiri yau in ka shiga kana larabci marok kai ba abin kallo ba ne amma in kai musu faransai kai abin kallo ne ƙasar labanan tana da cikin ƙasashen da labara suka fi ba tasiri a duniya domin al'ummar ta ya kai kaso 30 ko fiye da 30 kiristoci ne mun fahimci wannan to in ka kare bak ko ka je marok ko ka je tunisi sun kare da kai can masu ɗin ne baka tsira ba ko kuma kasashen da turawa ba su musu tasiri sosai ba irin kasashen larabawa kamar kasar libya zamanin gaddafi kamar kasar saudiya kamar irin kasar kuwait irin su kasar mauritania waɗannan kasashen musamman kasar mauritania har yanzu turawa ba su yi tasiri irin yadda suke so ba da suna nan kiyaye da rayuwarsu amma yanzu irin su saudiya sun rikida kuɗin mai sun zo an bar shan nonon raƙumi an bar cin abinci irin na larabawa an bar shan wahala yanzu motoci ne ake hawa masu tsada a duniya an riga an fara mantawa da waccan rayuwa ta da to kenan yanzu in ka je kasashen da musulunci yake da ƙarfi ba a laifi sai ka je kai karatu amma in ba ka yi karatu ga malamai na gida ba ba ka yi karatu a malamai da suke karantarwa a gidajensu ba a waɗancan ƙasashen domin ko saudiya ai akwai karatun suru karatun zauri malamai suna karantarwa a gida ana karatu a haramin makki da madadi masallacin makka da na madina ai nan ma karatun zauri ne ake yi to ɗalibin da bai yi wannan bai ci gaba da karatu zalla na aji shikenan ana nan ana tafiya malamai suke karantarwa a jami'o'i sai suka kirkiro cewa har saudiya ma komi kasancewa ka malami ba za a yadda ka karanta ba sai ka zan doktora sai kana da doktora ita jami'a ba laifi ba ne karatu a jami'a za ta koya ma yadda ake bincike ƙa'idodin bincike za ta wayar maka da kai za ta koya maka yadda ake tace dalilai amma kuma jami'a ba ta baka tsantsa gurin karatu aljami'a tukharrijul buhaf wal muthaqqafin wala tukharijul ulama to yanzu doktor ya kare karatu wanda ba wasu daga cikin masu bincike suna ganin akwai littafi da wani malami yayi babban malami a kasar Saudiya ana kiransa Bakar bin Abdullah Abu Zaid taqribul alqab ilmiya waɗansu daga cikin masu bincike suna ganin cewa shi kan shi lafazi na doktora asalin shi yahudanci ne wasu daga cikin masu bincike suka ce dok dok yana nufin al'alim masani taura a taura doktora masani a taura to kai na gaji kai karatu a taura a ba duk abin da karatu sai ce doktor doktor doktor doktor to wannan doktorkin abinda turawa suke so da shi shine zai karɓar matsayin malam a cikin al'umma ko ya iya ko bai iya ba ko ya cancanta ko bai cancanta ba alhari ko shi doktorkin nan malamai ne suka karantar da shi kafin ya zama doktor doktorkin nan da littattafan malaman musulunci ne ya yi karatu kafin a kirkiro doktora dan imamu malik bai da doktora imamu shafi'i bai da doktora abu hanifa bai da doktora imamu ahmad bin hanbal bai da doktora to ina na kuma doktora ta zama dole sai da ita za a magana a cikin addinin musulunci tambaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai doktora shi yasa dole sai mun yi hattara da wannan abu na biyu wanda za a karewa da malamai makiyan turawa shine a samun musu maciya domin mutanen rasha suna cewa in ka ga mutum yana yaƙi da ƙarya to ba ƙarƙashin take ci ba mai ci ƙarƙashin ƙarya bai iya yaƙatta shi yasa wasu mallamai da kajin sun yi shuru ba wai suna son su yi shuru ba ne an ce da tare da kai da an karaba harkar nan kana zuwa kace abin da haram da bai yasa dole sai ka yi takatsan tsanta to sai aka ce to yanzu malamai a saman musu maciya maciya wuri biyu ko dai a saman musu maciya wajen sarakai a kawo wani babban matsayi a ba malami wannan matsayin zai ji daɗi to kaga wannan zai sa waɗansu abubuwa da dama dole zai rinci ido a kansu wannan ba mana kuma dukkan malamai ba a fahimce mu da kyau ko kuma a sabon musu maciya a ƙarƙashin gwamnati tunda an buɗe franco arab sai a kai su daga nan sai ga mutum ya yi lakol ya yi majistar ya yi doktora amma bai sun kace mai malam fa in kace mai malam za ku yi rikici saboda in kace malam ka ce ba da sallah in kace malam ka ce kiran sallah in kace mai malam ka ce yi magawa sallah shi ko dole ga matsala na gare shi amma abin da shi sun ka kira shi istan in ka ce mai istab ka gyara domin shi ustadu waye ne yana iya sawar kananan kaya yi shekon istab na iya sa costume ustad na iya zawon fada a shayi a rawa ustad na iya ma shirya rawa da 'yan mata shi istad ne malami ne amma mai tafiya tare da zamani alladhi ya tawakab ma al'asr idan malamai suka samu maciya a can an riƙe su abu na gaba shine a yi kokari a samu musu mashi a karkashin gwamnati ta fuskar shari'a a kai malam a justice karkashin juju yana kula da wani sashe na shari'a dama shari'a ba duka suka kwace muna ba daurin aure da suke sun kace ku tai can ku tai amma barawo ya yi sata a yanke hannu duk nijar masu alƙalin daga yin wannan shari'a ba don akwai shari'a ga yanzu ba sani in mutum ya yi da na aibe bulala ɗari in ko ya taɓa yin aure a kashe wani alƙali ga wannan shari'a amma inda kana son wani na ya yi hushi ya ce ba mata ta yi nasu kinki saki dubu sai a zojen alƙali juju babu ruwa ne saki dubu na ne ya ne za a yi mallan hice to wasu mallamai sun ce kaza wasu mallamai sun ce kaza ba ruwan baturi na wannan kasa ce mata ka kaza gara ba ka sake ta wajen baturi don haihuwar ku ta yi yawa mun ji wannan da kyau kenan yanzu malamai tun da sun samu maciya akwai abubuwan da yanzu ba za su yi magana kansu ba hanya ce ta sa rulkinsu ƙarfinsu cikin al'umma ya ragu abu na uku na hudu sai a sa yara da ake sawa boko su ɗauki cewa karatun addini bai kai al'umma gaba shi yasa sai aka ce musu duk abin da ya shafi solution game da duniya ku ca waɗannan mutane ba su da ta cewa cikin siyasa ba su da ta cewa cikin ekonomi ba su da ta cewa cikin kada su dai abinda in mutum ya mutu su mai sallah su ce akwai lahira zancen solution game da al'amarin duniya ba su da shi in kun kabi su kun halaka innakum idan la khasiruna kamar yadda kafirai suka ce la in tabatum shu'aiban innakum idan la khasiruna suka ce musu kuma waɗannan mutanen su malamai kenan suna maga inji turawa suna magana ne akan duniyar da babu tabbaci akan ta domin suna gaya muku akwai wai aljanna suna kiranta buwat ta musulmi kun san buwat inda ake rawa ko sun ka ce to aljanna buwat ce ta malamai inda ake zuwa a yi rawa a shagiya a yi wani abu suka ce to gagiya nan duniya amma malamai sun sun ce muku haramun ci ga mata a duniya a ni'imta da su sun zo sun ce haramun ne sai da wasu sharuɗa amma sai suka ce wai a bari idan mutum ya mutu sai ka mutu an saka cikin ƙasa ka gane ka sade da ƙasa sannan sai a yi busa cikin ƙaho wani lokaci wanda kowa bai sashi ba sai a tada ka sannan a yi maka hisabi sannan sai a kai ka aljanna sannan a baka giya da wata suka ce to ko da wai akwai aljanna a buga hannu in ji malam bahaushe shi abokin in dai ba 'yan kwana ba ko ku ciyon hannu wanda ake kira dan kakarai ko ku dan bagai da ba sama to shi kenan su zo su yi ta kaya muku wata duniya wadda ba a san da ita ba to don haka waɗannan mutane in kuka bi su kun faɗi shi yasa yan boko musamman a yankin wadda faransa ta yi ma mulkin mallaka saɓanin najeriya da yake ga su malamai ga su yan bokon abin yana da sauki shi yasa yan boko musamman na da da ba su karanta addini ba su ganin suka yi malamai ma barazana ne gare su in kaga sun nemo mallan mutum ya taɓo ya taɓo dukiya al'umma ya yi wata ɓanna za a nemo shi ke ce a nemo mallan ya roƙon Allah sai ya shiga hannu to ta haka turawa suka yi tahaddi wannan ƙalubale ne wanda suna ganin yana gabansu kuma ƙalubale ne wanda suka yi ƙoƙari suka yi na malamai suka ce to haka za a yi malamai sai rolikinsu ya lalace cikin al'umma mun ji wannan da kyau abu na gaba game da malamai da yake lokaci ya tafi kuma guda ne aka taba sauran biyu kenan aiki ya koma samu kenan ko gudan za mu tabawa mu bari sai wancan karatu na na masallaci da za a yi can sai a sai a ƙara sauɗancan guda biyu don ya kai gaugawa ba za a samu fa'idar ba tun da yanzu minti goma da suke saura abu na gaba sai suka ce tasirin malamai a duniyar musulunci yana cikin abu biyu manya abu na farko shine alkur'ani abu na biyu shine aikin hajji da waɗanda abubuwa dole sai a yi musu tasiri suka ce to akwai wani taro da aka yi a ƙasar ingila zamanin wani shugaba malaman tarihi suke cewa a zamanin wani prime minister na ƙasar ingila wanda ake kira gladstone sun tattauna yadda za a yi tasirin malamai cikin al'umma da tasirin alkur'an da aikin hajji a rubuta shi sai kowa ya kawo tashi kun san su suna kawo wannan ga muku plan ne wanda ya kamata a ce an karatu kan plan na makiya da namu yadda da addini da ci gaba da yadda su kuma suka kokarin su kawo da hari bincike ne mai yawa duk suka kawo sai wani daga cikin su ya ce musu na ji bayanan ku ba raina kowa ya ce amma akwai kurakurai manya manya idan kuka yaƙi musulunci da sunan musulunci ya ce kun kashe kanku don hadda ɗan giya da ɗan ƙwaya na musulmi ya ji ana yaƙar musulunci wallahi sai ya shiga in dai musulunci aka ce za a yaƙa dole sai an canza sami to ƙarfin musulmi cikin alƙulani yake ya za a yi ya ce in kuka yaƙi alƙur'ani da sunan alƙur'ani kun tayar da su daga bacci yara sun ka ce mahaukacin ga ya yi dama ya bar jiwa ko ya ce kun tuna ne ya ga ko dutse idan kuka yaƙi aikin hajji darat kun tuna musu ya ce a ba ku bar waɗannan abubuwa tare da su amma a zare tasirinsu a cikin waɗannan mutanen kenan ceto ya za a yi ceto abu na farko a yi ƙoƙari alƙur'ani shi yaɗu ƙwarai a cikinsu suna ganin an yi ƙoƙari amma muna ta manufa shi yasa ƙasa ta farko da ta fara buga alƙur'ani wanda ake bugawa da na'ura ƙasa almanyi ce kamar da malaman tarihi suka faɗa an min na son ventricat shi na daga cikin projen da suka ci gaba dai ana na ana nan sai ayo qur'ani ayo qur'ani ayo qur'ani ana ta bugawa kuna ta jin dadi ba laifi bane alqur'ani shaɗu a duniya amma su suna da wata manufa karkashin wannan da inda an ka ce akwai alqur'ani a daki yara ma ba bane su shi in qur'ani na cikin gahuka kuna cewa gahuka ai ba sirri kuna cewa gahuka wannan dan gidan da ake saka shi na fata in za a dauka qur'ani kaga sai an yi alwala wani wuri sai an sa fararen kaya ma ko wace sutura ba sai sai fararen a shirya kuma in za a ɗauko shi kaga hannu na haka sannan a ɗauko ƙur'ani yanzu kuma sai an kai ƙur'ani na aljihu an kai ƙur'ani mai tradition an kai ƙur'ani wani na kai hayyar kai yanzu ga ƙur'ani na logisiya cikin salulan mutum akwai fina-finan batsa akwai kuma ƙur'ani shi dan na cikin intanet shi kalli amin daga su kuma idan da ƙur'ani in ya kare kuma sai ɗauki ƙur'ani kiwon shi yanzu da yawan mutane suna da ƙur'ani cikin portable amma sai an swace mai portable goma bai karanta aya guda ba da ƙur'anin ne kake tare da shi da za ka samu damar karanta shi can da cikin mota ka babu alƙur'ani wai akwai cikin portable gidan shi babu ƙur'ani wai akwai cikin portable shi ko portable logisel ne sai zaman to yau mutum bai iya ɗauka alƙur'ani ya jifa da shi amma salula iya zo wajen bacci akwai ƙur'ani cikin tafa sai jefar da ita kaga wannan tsoro da mutane suke yi ma alkur'ani a da a yanzu akwai shi babu mu ga maka mu gaskiya duk da rantsuwa da alkur'ani da dace ma mutane tsoro yanzu mutane ba su tsoro rantsuwa da alkur'ani abu na gaba sai aikin haji shi ko aikin haji taro ne duk duniya babu irin shi nan musulmi suke haduwa da 'yan siyasa su da malamansu da jagororinsu nan musulmin nijar misali ko na najeriya zai haɗu da musulmin rasha in suna jin larabci ko yare sai a tattaura ko wani ya faɗa ma wani daga cikin ya faɗa ma ɗan uwansa wata matsala da mi da al'umma musulmi take fama a yankinsa in yana da ide yana da wata dabara sai ya bashi sai su yi exchange de l'experience ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi wani ya taimaka ma wani ta kuɗi wani ya taimaka ma wani ta ilimi manya-manyan malamai su zo a haɗu su tattauna akan waɗansu matsaloli a ba juna shawara kaga ashe an ƙarfafa musulunci sai to a wancan lokacin sai suka ce to yadda za a yi game da malaman tarihi suke faɗa a ƙirƙiro visa kaga visa yanzu dai kowa aka baka shiga wata ƙasa sai da visa da ko iyayenmu dai kuna jin labari sai a yi bankwana da mutum wani ya ta yi ƙasa wani ya hau jaki wani ya hau doki ya je ya yi noma ya yi kwana biyu ya ta yi in ka ta yi miliyoyin hausawa a ƙasar sudan da yawan su waɗansu suka je aikin hajjina wasu suka tsaya sudan busa da wucewa wasu suka wuce suka dawo suka zama su abu babu zancen visa za a daka ma gari ne a yi maka gumba wannan ta bushe a sama cikin burgamin ka sa kai to bizan nan kontrolan iyakokin duniya ya sa tura suka kirkiro wannan yanzu ya kai inda ɗan sa'udiyya in zai aikin haji sai ya biya kuɗi ɗan sa'udiyya wanda aka haifa a sa'udiyya balarabe a cikin garin makka kai in kana suka ce ba kurai shi ma ƙabilan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba iyaka take nan ba in zai aikin haji sai ya biya kuɗi mu riƙe da kyau akwai matsala ko babu to sai aka sa wannan control da aka sa wannan control na hana aikin hajji shikenan yanzu ya yi tasiri ana nan ana nan sai suna kokarin a yi kokari kuma bayan wannan a sa ma mutane a hidda musu ganin kimar aikin a sa musu waɗansu abubuwa da su shigantar da su yau manya-manyan otal da suke kewaye da masallacin makka da na madina su ne abin da ake alfahari in mutum zai je aikin hajji za ka yi mutum zai shi aikin hajji sau goma sha biyar bai taɓa tsayawa ya koyi aikin hajji ba amma dai otal zai fara gaya ma otalkin da ya sauka yanzu zamanin wasu kuma sai ya zo bakin harami ya ɗauka ya sa kayan harami ko yana kawai ya buga ya watsa ba duniya alhazai waɗansu ma yanzu can da ake cin kasuwa ta tafiya aje a yi ɓanna a garin makka ɗan dauru sai su ciyo kasuwa su karuwai armen visa mutum ya zo ya ɗauki karo ya ce mata shida su ta can bakin otar su yi kwanci su maciya ke an zo a shakata ne turism ake kiran shi a wajensu sai suka sa mutane suka daina ganin kimar aikin hashi shi dai mu namiji abin da yake so in ya biya kuɗin aikin hajji ya ji jirgi ya tashi ya sabka jidda da shi ko madina to da a yi arfa da ka a yi arfa wallahi ya za a nashi ita ko mace ko kano ta ta saka hakorin zinariya ta laɓe wata biyu ba a gane ta ba in ta dawo mana nan nijar ta zan hajiya in dai ka ce ma mace da a hau arfa da a sa hakorin zinariya guda biyu ne na fi sai ta ce a sa hakorin zinariya da a hau arfa da ka a yi hawa arfa uwa ɗai uba ɗai wannan kibar ta aikin hajji zuba mutane allah ya karɓa ba ko kakane za a aikin so nan bai gano su a ƙarshe kuma yanzu abubuwan da aka tafi don nace kalubale ne a gurguje game da aikin hajji saboda an fara nuna bin lokaci ya matso akwai abu biyu kun ga suka kirkiro rashin lahiya coronavirus shekara biyu an kasa zuwa aikin hajji dama mallamai sun gane ajinsu tana ba da kuɗi suka haɗa to yanzu tura sun sa an yi shekara biyu ba a tafiya ka amshi kuɗin mutane ka buɗe kwantu ka sai wagga mota ka gina wanga gida kana nan kana ci cikin dukiya alhazai kuma an zo ba a yakin hajji kaga yanzu mallan dole ka biya kudin mutane an ka zo shekara ta biyu an ka shirya an ka baka kudin mutane shi sa da yawan malamai ko masu ajin sun shiga cikin bashi dubara ta aka yi waɗanda an kai ma alƙawarin shekara ɗaya shekara biyu su su ake kai ku kuma a ce ku samu visa saboda kuɗin ba su isa in ka yi sa'a baka taɓa kuɗin mutane baka ba su in ka sai wata kaddara ka sai su ka ba mutane kuɗin su in ba haka ba ko ka bar ƙasar ko ka bar aikin ajas ko ka kai kasu mun ji wannan da kyau to sun kirkiro rashin lafiya coronavirus wannan duk shina daga cikin yadda za a yi aikin hajjin a sami shi matsala to yanzu coronavirus ta wuce an tsaya ne in kalubalen yana nan yanzu kuma an kirkiro shine a sa farashi ya tashi yanzu da aikin hajji tun in kuna tambayar mutanen mu da sai ku ji an ce naira ashirin jikka sittin jikka talatin yanzu kuɗin ta karuwa suke yi tun da an gane in an ce muku rashin lafiya yanzu wannan bai yi to bada sa kuɗi masu yawa yanzu kafin ka samu kuɗin aikin hajji abu ne mai wahala to yanzu wannan alhisar al shine ake son a saka a sa kuɗin hajji su kai miliyan goma kai da kanka zaka ba sai an yi hudda da kai ba babu coronavirus babu komi miliyan goma sai dai ka istighfari to wannan mataki ne suka ɗauka kuma mu sani cewa a tarihin musulunci ba yau ne aka fara hana mutane su je masallacin makka manzan allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqin lahi ajma'in yana raye da sahabbansa suka je da su shiga makka an ka hana su هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله sannan kuma Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram qira'atu jamhur kenan in saddukum 'anil masjidil haram qira'atu abu amr da ibn kathir in an saddukum dan sun hana ku to sai qur'ani yace in saddukum in har sun hana ku saboda a nuna maka ijazi na qur'ani zuwa gaba ma wannan matsalar bata kare ba to dan haka waɗannan plan masu tarihi suke cewa wasu yankuna na musulmi su kasa samun zuwa aikin haji ko kuma abu musulmi su samu matsala ko ta cikin gida a kasa aikin haji ko kuma makiya addini su samu irin wannan an yi shi lokaci mai yawa wanda wasu suka ce ya kai so 200 in an lissafa shi ma'ana a samu matsala wasu yankuna ba su samu ba ko ko yankuna musulmi gaba ɗaya samu aikin haji ba su kusan so 200 ko da tara ne na mata binciken da aka yi don haka muna nan ba mu san wannan tarihi mu shi sa da coronavirus ta zo hankalin kowa ya tashi kaza kaza kaza abubuwan suna nan ana shirya su kuma in ma baka yadda barar da sun ka zo ka yadda ɗan uwa musulmi cikin al'ada talata makiya guda uku da ake son a yi magani a cikin ƙasashen mun samu ɗaya sauran nawa biyu ko kuma uku tun da mun ce sun ce uku ne randevu aka maka lawan masallaci ne to masallacin gidan mai rimbo da yake wace unguwa alidan tsoho unguwar alidan tsoho can za mu kokari mu gani in za mu iya karansa wannan maudu'in insha Allah ta'ala dan ya kamata mu dakanta eh lokaci bainal maghrib wal isha tsakanin magriba da isha kinin can ake magriba da an ƙara sallar magriba sai a fara karatu ya kai awa daya sai a dakata abinda muka faɗa da mutum daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh